أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم
هم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 16 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya wannan ya nuna a cikin kashi shida na ramadan mun cinye kashi ɗaya kenan har mun ɗaura a kai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana abin da ya rage a ciki allah ya sa da mu za a gan shi a ga ƙarshensa Allah kuma ya sanya mu cikin bayansa da za mu dace da rahamansa da gafaransa a cikin watan Ramadan. Jiya idan ba ku manta ba, muna kan aya ta 66 a cikin suratul Baqara, wanda a kanta muka tsaya, wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 67. Allah maɗaukakin sarki mana jagoranci, Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu cikin abin da za mu karanta, Allah ya albarkace mu baki ɗaya. za mu tashi faɗin Allah wa yi ƙala Musa li وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين Allah ta'ala ya ce wa iz qala Musa li qaumihi sannan ku tuna lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanensa inna allaha ya amurku lallai Allah yana umultanku an tazbahu baqara Allah yana umultanku da ku yanka saniya qalu sai suka ce atattakhiduna huzwa yanzu zaka rike mu abin isgili ne qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin sai ce ina neman tsarin Allah ya tsare ni kar in zama cikin jahilai wannan ayar malamai sun tattauna akan menene ainihin sakon da take bayarwa menene ainihin sakon da take isarwa akwai kissa wanda yake cikin wasu daga cikin littafan tafsiri kamar tafsirin ibnu kathir kamar tafsirin ibnu jarir ne tabari aljami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'an da sauran littattafai na tafsiri kamar yadda al'imamu ibn kathirin ya kawo a cikin tafsirinsa amma ya ce wannan kissar tana daga cikin kissokin da ake ce musu isra'iliyat wanda aka samu su daga littattafan banu isra'il wanda ƙa'ida ita ce duk abin da aka samo su daga littattafansu ba a karyata shi kai tsaye ba kuma a gaskata shi kai tsaye sai dai in abin da aka samu ya yi daidai da nassi ƙur'ani da sunna to sai a gaskata shi abin da aka samu ya ci karo da nassin ƙur'ani da sunna sai a karyata shi amma wanda ba a samu wani nassi sarihi da ya inganta shi ko ya raunana shi ba to sai a bar shi a tsakatsaki yana iya zama gaskiya yana iya zama kuma akasin gaskiya da haka sai ba za a karyata shi kai tsaye ba al'imamu ibn kathirin yana cewa akan wannan tafsirin wannan ayi ya ce ma'ana allah yana cewa wadhkuru ya bani isra'il allah yana cewa ya ku banu isra'ila kutina ni'mati alaikum kutina ni'imata da na yi muku fi kharqil adati lakum fi sha'anil baqara ta yadda na aikata muku na bayyana muku wani abu wanda ya saba ma al'adar mutane ya saba ma abin da mutane suka saba game da abin da ya shafi saniya wa bayanin qatil man huwa bisababiha da kuma bayanin wanda ya kisan nan wa ihya'illahil maqtul da yadda Allah ya rayar da wanda aka kashe wa nassuhu ala man qatalahu minhu da kuma yadda aka yi bayanin wane ne ya kashe wannan mutum yadda al'amarin yake shine sai ce zikiru basil kissa ga da kissan take an abidata salmani qala kana rajulun min bani isra'ila aqiman la yuladula yace akwai wani mutum daga cikin banu isra'il bakara ne shi baya haihuwa ya tsufa ya girma bai haihu ba wa kana lahu malun kathir ya kasance kuma yana da dukiya mai yawa wa kana bunu akhihi warithu sai zama dan dan uwansa shi zai gaje shi bai da kowa da zai gaje shi sai wannan dan dan uwan nashi fa qatalahu daga sai ya kashe shi saboda ya kosa ya matsa masa yana jiran ya mutu ya gaji dukiyar shi kuma ya ki mutuwa daga kawai sai ya kashe shi sai ce thumma ihtamalahu laylan sai ya ɗauke shi da daddare fawada'ahu ala babi rajulin minhu sai ya samu kofar gidan wani mutum sai ya ajiye gawar thumma asbaha yad'ihi alaihim sai da gari ya waye ya zo kawai sai ya tsaya a kofar gidan wannan mutumin yana ta ihu ku zo ku gani ga wannan mutumin ya kashe min dan uwan mahaifi ga wannan mutumin ya kashe min baffana hatta tasallahu wa rakiba ba'dhum ala ba'd har ya zama mutane sun tuttudo da gudu har wani yana hawa kan wani saboda a zo a ga wani yayi kisa fa qala zawur ra'ayi minhum wan nahy sai ma abota ra'ayi da kuma masu fada a cikin su masu hankalin cikin su dattawa sai suka ce alama yaqtulu ba'dukum ba'd me yasa ɗayan ku zai kashe ɗaya wato tasallahu anan afwan abin da yake nufi shine suka zare takwabi wa rakiba ba'dhum ala ba'd daya wannan sashin ya haukan wannan sashin yanzu an samu rigima tsakanin dangin wannan mutumin da yayi kisan da kuma dangin wanda aka nakala masa kisan saboda haka kowa ya zaro takwabi aka fara yaki tsakani daga wasu suka ce to dan me za ku zo kuna kashe juna bayan ga annabin Allah a cikin ku wa hadha rasulullahi fikum ga annabin Allah a cikinku annabi Musa alaihi salatu wassalam fa atau Musa alaihi salam fa zakaru lahu zalika suka zo suka samu annabi Musa suka ambata masa haka fa qala inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara sai sai annabi Musa ya ce to Allah ya umarce ku yana umultan ku in dai kuna so ku gane wane ne yayi kisan nan to ku yanka saniya in dai kuna so ku gane wanda yayi kisan nan to ku yanka saniya da aka kalu sai suka ce a tattakhizuna huzwa kana so ne ka rike mu a matsayin isgili yanzu isgilanci zaka mana daga kawai mun ce maka ka bayyana mana ka roka mana Allah ya saukar da wahayi a faɗa mana wane ne ya kisa sai ka ce mu yanka saniya zaka mana wasa da hankali ne qala a'udhu billahi an akuna minal jahili sai ce ina neman tsarin Allah Allah ya tsare ni da zama cikin jahilai in zama mai yin isgili ga ku a matsayin ku na dangina Allah ya tsare ya kare to wannan shine abin da ibnu kathirin ya koro a matsayin wannan kissar daga farkon wancan zuwa nan al'imamu ibn jaririn tabari allah ya masa rahama a cikin tafsirinsa ya kawo a ruwayoyi daban-daban da isnadai da daban-daban wannan ya kawo ruwayan ta zo daga abidatar salmani kamar yadda shi ma ibn jalil tabari ya kawo shi da lafuza mabambanta amma duka suna da alaka da wannan sakon hakanan kuma ya kawo daga abul aliya ya kawo irin wannan kissar ya koro irin wannan kissar yake cewa fi qaulihi ta'ala fadin Allah da yace inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara yace kana rajulun min bani isra'il wani mutum ne cikin banu isra'ila wa kana ghaniyan ya kasance mawadaci ne walam yakul lahu walad bai da da wa kana lahu qaribun warithu ya kasance yana da wani makusanci wannan makusancin nashi shine zai gaje shi faqatalahu li yarithahu sai ya kashe shi don ya gaje shi thumma alqahu ala majma'i tariq sai ya dauko shi sai ya yadda gawa a mahadar hanya yadda hanya take adewa ayinan ayinan ayinan kamar kannan junction din yadda hanya za ta rabe wannan ya yi madina kwatas wannan ya yi can wannan ya yi can to sai zo ya ajiye a tsakiyar hanya kaga yanzu idan an zo sai a ce a to ai tana iya yiwuwa wanda ya kashe shi ya shige madina kwatas tana iya yiwuwa wanda ya kashe shi ya shige fadamar madam ne tana iya yiwuwa wanda ya kashe shi ya koma baya ne tana to kaga za a kasa gane wane ne ya kashe shi saboda haka wa ata musa fa qala lahu sai ya zo ya samu annabi musa sai ce da shi inna qaribi qutila yace da shi makusancin nan nawa dan uwan nan nawa mai arzikin nan an kashe shi wa utiya ilayya amrun azim an zo min da al'amari mai girma wa inni la ajidu ahadan yubayyinu li man qatalahu ghayraka ya nabiy Allah yace ya kai annabin Allah annabi Musa na san duk duniya ba inda wani wanda zai iya min bayanin wanda ya kashe min dan uwana in ba kai ba kai ne kawai za ka iya mun bayani ƙala sai ce fanada musa finnas sai annabi musa ya yi kira ya tara mutane ya ce unshidullah man kana indahu hadha ilmun man kana indahu min hadha ilmun illa bayyana hulana don Allah duk wanda a cikinku ya san yana da masaniya akan mutuwar wannan mutumin da wanda ya kashe shi don Allah ya mana bayani falam yakun indahum indahum ilmuhu sai ba a samu wani mai masaniya a kai ba fa'aqbala alqatilu ala musa sai wanda ya kisan sai ya samu annabi musa sai ce da shi anta nabiyullah ai kai annabin allah ne fas'alna rabbaka an yubayyana an yubayyana lana ka roƙa mana ubangiji ubangijinka yayi mana bayanin waye kashe mana wannan dan uwan yi mana bayanin waye kashe mana shi fas'ala rabbahu sai annabi musa sai ya roƙi ubangijinsa fa'auhallahu ilaihi sai Allah ya masa wahayi ya ce inna Allah ya mulkum an tazbahu baƙara Allah yana umultan ku da ku kashe ku yanka saniya Allah yana umultan ku da ku yanka saniya fa'ajabu suka yi mamaki wa qalu suka ce atattakhizuna huzwan yanzu zaka mana izgili ne qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin sai ce ina neman tsarin Allah ya tsare ni da zama daga cikin jahilai karin zama cikin jahilai to kaga wannan sai zama daga wannan lokacin kamar yadda ibnu kathirin ya kawo a sai ce falaulam ya taridu la'ajza'at anhum adina bakar inda ba su yi ta bujiro da tambayoyi ba kamar yadda za mu ji insha Allah da ya ishe su ko da ƙaramar saniya suka kama suka yinka da ya ta wadatar walakin na hum shaddadu fa shuddida alaihi sai dai su suka tsananta ma kansu sai aka tsananta musu hattan tahu ila albaqarati allati umiru bi dhabhiha har suka isa zuwa ga saniyar da aka umarce su da su yanka ta fa wajaduha inda rajulin laysa lahu baqaratun ghayraha sai suka sami wannan saniyar da zamu ji irin saniyar da aka umarce su su yanka ta suka same ta a wajen wani mutum wanda bayi da wata saniya in ba wannan ba fa akhadhuha suka sayi wannan saniyan fadabahuha suka yanka ta fadarabuhu bi ba'dha suka bugi suka yanki wani sashi na saniyan suka bugi wannan mamacin faqama sai ya tashi faƙalu sai suka ce man ƙatala kowa ya kashe ka faƙala haza sai ce wannan shi ya kashe ni libini a kai ya nuna ɗan ɗan uwansa nan ya ce shi ya kashe ni sun ma malamai yi sai sake komawa ya mutu falam yi min malihi shai an da sai ba a bashi komai daga cikin dukiyarsa ba falam yi warras qatilun ba daka daga lokacin aka sanya ya zama shari'a wanda kuma har yanzu shari'a ce duk wanda ya kashe maga wanda zai gada to ba zai gaje shi ba haramun haka malamai suka ce man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi wannan ka'ida ce ta usulul fiqh duk wanda ya gaggauta da wani abu gabanin lokacin sa yayi to sai a haramta masa wanda dama wanda aka kashe shi law sabarul qatil gamata al maqtul inda mai kisa yayi hakuri da wanda aka kashe ya mutu amma sai ya yi gaggawa sai ya kashe shi to ko da shi kadai ne magajinsa to ba za a ba shi ko sisi a cikin dukiyarsa ba ya zama haramu a gare shi saboda ya kashe shi saboda haka da haka sai suka ce a tattakhiduna huzwan yanzu zaka rike mu a zaka dinga mana izgili ne mu mu zaka dauka a matsayin kayan izgili qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin ya ce ina neman tsarin Allah ya tsare ni kada zama cikin jahilai sai suka fara tambayoyi suka ce قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا سيسكتي ادع لنا ربك sai suka ce roƙa mana ubangijinka wato wannan duka yana nuna mana irin taurin kai na banu isra'ila kaga yanzu ba su ce udulana na rabbana ba ba su ce roƙa mana ubangijinmu ba sai suka ce udulana rabbaka roƙa mana ubangijinka ma wato allah naka ne roƙa mana shi yubayyin lana mahi roƙa mana ubangijinka ya yi mana bayanin wai me yake nufi da cewa mu yanka saniya ɗin nan ne kan menene ma'anar mu yanka saniya roƙa mana Allah ya mana wannan bayani ƙala sai annabi Musa ya ce innahu yaqulu ubangiji yana cewa innaha baqaratu wata irin saniya ce la faridun ba babbatan wacce ta tsufa ba wala bikrun ba kuma ƴar ƙarama ba awanun baina zalika tsakatsaki tana tsakatsaki ita bata girma sosai ba ba kuma ta yi kankanta sosai ba la faridun wala bikirun la faridun ai la kabiratun harima ba babba wacce ta tsufa ba wala bikirun ai wala saghiratun lam yalhaqa hal fahal ba yar karama ba wacce ba a fara tatsan nononta ba haka wacce za ku yanka kar ya zama ta girma can kaga ba wacce ba za ta iya ba za ta moru ba kenan kar kuma ya zama ta yi karama sosai wanda kuma wannan shine mafi girman mafi kyan saniya ko da a ido ne ita ce wacce ba ta girma ba sannan kuma ba yar karama can ba sannan wannan shine mafi soyuwa zuwa ga zuwa ga ma'abocinta to shine Allah ya ce innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalik tana tsaka-tsaki annabi musa ce da su faf'alu ma tu'marun kunga ku faje ku aikata abin da aka umarce ku kar ku je kar ku je ku jawo makanku kar ku je ku jawo makanku wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana sahabbai shine in Allah ya sa doka a dinga yawan tambayoyi akai wani mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuhan nas inna allaha iftarada alaikum alhajj fa hujju annabi ya ce ya ku mutane Allah ya fallanta muku yin aikin hajji da haka ku yi hajji sai wannan mutumin ya ce awa kulla amin ya rasulallah ce ya manzan Allah duk shekara ne dole mu yi aikin hajji sai annabi ya kau da kai bai ce masa komai ba ya sake juwa ya ce awa fi kulli amin ya rasulallah ya manzan Allah duk shekara dole sai an yi aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba ya sake tambaya duk shekara annabi ya ce laukultu na'am na waje ba inda na ce eh to da ya zama wajibi akan kowa duk shekara sai ya je aikin hajji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sanya muku dokoki ya halatta muku wasu abubuwa kar ku haramta ya haramta muku wasu abubuwa kar ku keta alfarman ababen da Allah ya haramta wasu al'amuran kuma Allah ya yi shiru a kansu ba mantuwa ya yi ba rahama ce gare ku ya sa Allah ya shiru a kansu daga kar ku dinga tambaya akan abin da Allah ya shiru a kai shine har Allah ya kwabi muminai yace ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم Mm.
وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله عزيز حكيم da haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tasalu an ashiya kar ku dinga tambayan abubuwa wanda in tubda lakum idan aka bayyana muku hukuncin su ta suku ba za ku ji daɗi ba ranku zai ɓaci wa in tasalu anha amma in kuka yi azarbabi kuka yi tambaya game da waɗannan abubuwan hina yunazzalul qur'an lokacin da ake saukar da alqur'ani tubda lakum Allah zai bayyana muku afallahu anha Allah yayi afwa wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne Allah mai hakuri ne yace qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin akwai wasu mutane gabaninku sun yi ta irin wannan tambayan amma suka wayi gari abinda ake bayyana musu sun kafulce masa sun kishi abinda aka bayyana aka aka umarce su to wannan yana daga cikin abinda banu Isra'ila suka yi yanzu dai mun ji ai annabi Musa ya fahimci cewa sun doshi inda za su kai kansu zuwa ga mahalaka da aka sai ce da su faf'alu ma tu'maru abun fa da aka umarce ku nan na ku yanka saniya ku fa aikata fa sai suka sake tambaya suka ce قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها Mm.
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين sai suka sake tambaya qalu du'u lana rabbaka sai suka sake cewa to yanzu mun ji saniyar ita ba tsohuwa ba ita ba karama ba to ga tambaya ta biyu ud'u lana rabbaka kira mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha yayi mana bayanin to saniyar wata kala yanzu dai mun ji tsaka-tsaki ita bata girma ba ita kuma ba karama ba to tambaya mana Allah kuma ya yi mana bayani ai a wannan matakin ma akwai launi daban-daban da ka udu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha kira mana Allah ka ce mana bayanin wace kala fara ce ko baka ce ko yaya kaga an doshi hanyar halaka ai qala sai ce innahu yaqulu sai annabi Musa ya ce to ga abinda Allah yake cewa inna ha baqaratu wata kalan saniya ce launin ta shine safra'u faqi yalo fati fati yalo ce mai kalan fati kaga yanzu ai ko yanzu aka baka kwangilan nemo yanan saniya nan baka aiki ai haka annabi Musa ya ce musu kalanta kenan safra'u faqi yalo kalan fatsi-fatsi launuha launin saniyar kawai da ka ganta ta surrun naziri tana sanya farin ciki a idon wanda ya ganta tana sanya farin ciki a idon wanda ya ganta shi yasa abdullahi ɗan abbas ya ce ko da takalmi mutum ya sa kalan wannan kalan zai ji cewa yana cikin farin ciki saboda allah ya ce safura'u faƙi'un launuha ta surrun naziri saboda allah ya ce launin yana faranta ran duk wanda ya gani da haka annabi musa ya ce musu to ga kalan saniya kaga ai sun faro aiki ai inda mun ji a farko inda da aka ce ai Allah cewa inna Allah ya amurkum an tazbahu baqaratan nakira ne kowace saniya ko ku kama ku yanka bai ce an tazbahul baqara ba bai ce ku yanka waccan saniyar ba sai su tambaya to wacce amma sai aka ce an tazbahu baqaratan ana nufin a ko ina za ku samu saniya kowace kala ce karama ce ko yau aka haife ta ko ta kai shekaru 100 kama ta ku yanka amma kaga sai suka kiji sai suka fara tambayoyi sai aka ce musu to ga shekarun da ake bukata bai ishe su ba suka sake tambaya suka ce suna so a musu bayanin launin saniyar aka ce to ga kalan da ake bukata sai suka sake wata tambaya qalu du'u lana rabbaka قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون qalu du'u lana rabbaka sai suka ce to kira mana ubangijinka yubayyin lana ma hiya ya fa sake mana bayanin ya sani nan take suka ce ka innal baqara tashabaha alaina Sa- shanun ne fa sun rikice mana mu mun kasa gane wani kala ake magana wa innal baqara tashabaha alaina wai shanu suna kama da juna sun rikice mun kasa gane sai mun dauko wannan mu gaba ita ba ka roka mana Allah ya mana bayanin wacce ce a ciki yake nufi wa inna insha Allahu lamutadu sai suka ce amma daga yanzu insha Allahu lamutaduna za mu zama waɗanda za a shiryar zuwa ga kalan saniyan da ake bukata za mu yanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ba din sun ce insha Allahu ba da haka za a yi ta bugawa da su ba za su samu saniyar ba sai suka ce wa inna insha Allah da mutane wannan yana nuna mana duk abin da mutum zai aikata ko menene duk yadda kake da garanti akai to wajibi ne ka ce insha Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu daga cikin mutanen makka sun zo kafirai suka ce za mu maka wasu tambayoyi ka ba mu amsa an kai annabi ne akwai wasu mutane ashabul kahf kai mana bayani akan suwaye su kai mana bayani akan zulqarnain sai manzo Allah ya ce ku dawo gobe kamar yanzu za ku sama amsa ku yana da tabbacin kafin su dawo Allah ya masa wahayi amma sai bai ce insha Allah ba sai aka mantar da shi saboda haka suka dawo washe gari babu sai da aka kusan sati sai Allah ya saukar masa da aya ya ce wala taqulanna li ولا shay'in تقولن إني فاعل ذلك غدا.
لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada Allah ya ce karka ce komai zaka yi gobe karka yi daka ce ga wani abun da zan yi gobe sai ka sa istithna illa an yasha Allah sai ka ce in Allah ya so gobe zan yi kaza wadhkur rabbaka idha nasit in ka manta to in ka tuna sai ka ambaci ubangijinka ka ce gobe zan yi kaza sai bayan minti biyu ko uku ka tuna sai ka ce insha Allah wadhkur rabbaka idha nasit daga suka ce wa inna insha Allahu lamutadu suka ce insha Allahu zamu dace sai annabi Musa ya ce musu قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون sai Allah ya ce qala sai annabi Musa ya ce da su innahu yaqulu ubangiji na ya ce a faɗa muku innaha baqaratu cewa wannan saniyar wace kalar saniya ce la zalulun tuthirul ard ita wannan saniyar la zalulun ba horarriya bace ballantana tuthirul arda ballantana ta yi huda a ƙasa mana ba a ba ta horo na yin huda ba ba ta huda ita wala taskil harsa sannan kuma ba ta shayar da gona ita ba ta iya wannan aikin ba ba a horar da ita ba ba ta saba da aikin huda ba ko kuma shayar da gona sannan musallamatun lafiyayya ce ita ai la aiba fiha babu wani aibi tattare da ita la shiyata fiha launinta la bayada wala sawad ba fari ba baki ba la bayada wala sawad ita ba fari ba ita ba baki ba launuha wakila wasu suka ce launuha wahidun minhu launuha wahidun bahir wasu malamai suka ce launinta guda ɗaya ne wanda yake wato launinta ɗaya ne babu canji babu tsirki daga yanzu ƙalu sai suka ce al'ada jita bil haq suka ce to yanzu ne ka zo da gaskiya wato da ba gaskiya ka kawo ba yanzu ne ka kawo gaskiya ai al'ana bayyanta lana ai yanzu ne kai mana bayani yanzu muka fahimta amma da ka ai ba mu fahimta ba Allah ya ce fa zabahuha sai suka samu saniyar suka yanka wa ma kadu yaf'alu kamar ba za su yi ba ai kadu Allah yaf'alu walau za walau lam walam yakun dhalika alladhi aradu li'annahum aradu Allah yadhbahuha sauran kiris da ba su da ba su yanka ba saboda ba haka suka so ba dan su sun so a ce ne kawai ai ta tafiya ai ta tafiya ba za su yanka ba daga ƙarshe da haka Allah ya ce fa zabahuha wa ma kadu yaf'alu to sai Allah ya ce wa iz qataltum nafsan وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون sai Allah ta'ala ya ce wa iz qataltum nafsan Allah ya ce ku tuna lokacin da kuka da kuka kashe rai ku tuna lokacin da kuka yi kisa kuka kashe wannan mutumin faddara'tum fiha sai kuka yi ta mudara'a tsakanin ku shine ikhtalaftum ai ikhtasamtum fiha kuka yi ta husuma da sabani shine ku jefa wannan ya ce ga wanda yayi wannan ya ce ga wanda yayi shine faddara'tum fiha wannan su ce kala ba'duhum antum qataltumu waɗannan su ce ai ku ku kashe shi wa qala akharun wasu kuma su ce bal antum qataltumu wasu suka ce a'a ba mu muka kashe shi ba ku ne ku kashe shi shine faddara'tum fiha wannan ya ce kai ne wannan ya ce kai ne wannan ya ce kai ne Allah sai ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumu Allah zai fidda abin da duk kuke boyewa ai ba ku sani bane duk abin da ku boyen nan Allah zai fitar da shi saboda shi ne wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ma magana kai in ka ɓoye to Allah ya san abin da yake ɓoye ya kuma san abin da yafi sirri ɓoyuwa. abin da yafi sirri ɓoyuwa ma Allah ya san shi fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa daka Allah madaukakin sarki sai ya ce wa iz qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun sai Allah ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dihha sai muka ce to abinda za ku yi shine ku yanki wani bangare na saniyar ku bugi wannan mamacin da shi kamar yadda muka kawo da suka buge shi da shi sai ya tashi aka ce wa ya kashe ka sai ce ga shi ne sai ce ga wanda ya kashe ni sai Allah ya ce to bari muku wa'azi kun ga yadda wannan mutumin ya mutu ya tashi ya koma kazalika yuhyi Allahu mauta haka nan Allah zai rayar da matattu kamar haka ne yadda ku buge shi ya tashi hakanan kuma ta da matattu in kanat illa sayhatan wahida fa idahum jami'un ladaina muhdarun tsawa ce guda ɗaya ko za a ce jama'a kowa ya fito a kabar shi kenan sai ga kowa ya taru a gaban Allah wa yurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun don ku za hankalta Imamul Qurtubi Allah ya masa rahama yana cewa faɗin Allah da ya ce inna Allah ya amurku an tasbahu baƙara ya ce a wajen karatu a jerin ayoyi an kawo ta gabanin a kawo wannan aya ta wa iz qataltum nafsan a wajen tilawa zamu ga waccan ayar ita ce aya ta 67 a wajen wannan kuma wa iz qataltum nafsan ita ce aya ta 72 akwai ɗan tazara tsakaninsu an fara kaddamar da wancan kafin aka kawo wannan ya ce to yana iya yiwuwa ya zama wa izkataltum nafsan faddara'atun fiha ya zama shi aka fara saukarwa gabanin wa izkala musa da kauli inna allaha ya amurka don ya kamata a tuna musu cewa menene sababin da ya sa aka ce a yanka saniyar gabanin a fara kawo umarnin yanka saniya ya kamata a fara tunatar da su ga abin fa da kuka yi kafin aka ce ku yanka saniya saboda aka ce yana iya yiwa ya zama an fara saukar da wannan aya ta wa'iz qataltum nafsan fadara'tum fiya gabanin inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara ya zama umarni da aka ce a yanka saniya shine ya zama a bahaya tuna musu abin da suka aikata har ya ja aka ce su yanka saniya ya zama shine a farko sannan kuma yana iya yiwa ya ce ya zama yadda dai aka jeranta sunan hakanan saukansu yake abu mai yiwuwa ne ya zama yadda aka fara kawo inna allaha ya amurkum an tazbahu baqara hakanan kuma aka fara kawo aka fara saukar da shi gabanin wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha to kamar yace wannan yana iya daukan kamar Allah madaukakin sarki ya umarce su su yanka saniya har sanda suka yanka saniyar sai abin da ya afku na kisa sai ya afku mun fahimci wannan yana iya yiwa ya zama an fara saukar da bayanin kisa gabanin cewa a yanka saniya sai zama cewa kisan shine dalilin da yasa aka yanka saniya ko ya zama an saukar da yanka saniya gabanin kisa sai zama cewa bayan an ce su yi yanka saniyan ne sai suka yi kisa da aka yi kisan sai aka ce to a ɗauki wani ɓangare na wannan saniyar a bugi wannan mamacin ya ya buge shi to yana iya yiwa kuma ya zama yadda yake a jere haka kuma yake a jere sai da suka yi kisan gabanin aka ce su yi su yanka saniya wannan kuma babu ta'arudi ko ikhtilafi tsakani domin a tsari na ba da kisa ba lallai ne ko dole dole sai an ɗauko daga farko an kawo shi ƙarshe ba ana iya yin kisa a ɗauko shi daga ƙarshe a tafi farko ko a ɗauko shi daga farko a kai shi ƙarshe da haka Allah ya ce wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun to irin wannan abun ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda wani daga cikin musulmai ya je ya yi satan buhun gari na alkama a gidan wani mai kuɗi cikin dare da ya satar buhun sai ya bi ashe buhun ya fashe yana tafiya yana tafiya garin yana zuba garin yana zuba har ya isa kofar gidan wani ba yahude ya isa kofar gidan wani ba yahude sai ya jefa wannan garin ta katanga da nufin washe gari idan an fito masallaci kowa ya fita masallaci shi kuma zai je ya zai je ɗauki wannan garin ya tafi da shi da aka aka zo ana cewa ya sace wannan garin da aka sai aka bi gurbin wannan garin da yadda ya zuba da yadda ya zuba aka isa kofar gidan wannan bayan hure to daga ƙarshe dai labari ya tabbata ne cewa ba wannan bayan hudun ba ne ya sace wannan musulmi shi ya ɗauki da aka aka zo aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama akan cewa ya kamata a shiga wannan al'amarin bai kamata a ce ga tusuma tsakanin musulmi da bayahude amma a bari musulmi ya yi gaskiya bayahude ya samu gaskiya akan musulmi ba to wannan abin da ya ɗarsa su a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da ayoyi a suratul nisa yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما sai Allah ya ce inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq hakika mun saukar maka da alqur'ani da gaskiya litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan kai hukunci tsakanin mutane bisa ga abin da Allah ya nuna maka na gaskiya abin da ya bayyana maka to kar ka canza wala takul lil kha'inina khasima duk wanda ya zama hakinci ne to kar ka zama mai tsayawa a manufinsa kar ka zama mai taya shi husuma wastaghfirillah wannan tunanin ma da aka zo aka kawo maka Allah ya ce ma annabi kai istighfar ka nemi gafaran Allah inna Allah kana ghafurar rahima Allah ya kasance mai gafara ne mai jinkai sai ya ce masa wala takun wala واستغفر الله ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم كركا دينغا husuma kana jayayya kana bada mafaka ga waɗanda suke ha'intar kansu inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan asima Allah baya son duk mai yawan ha'inci mai yawan sabon Allah yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah suna kokarin su boye wa mutane amma ba za su iya boye ma Allah ba wa huwa ma'ahum idh baytuna ma la yarda min alqawl Allah yana tare da su yana sane lokacin da suke kulla suke kwana suna kulla abinda Allah bai yarda da shi ba na magana wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ya ce ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya Allah ya ce ga kunan ya ku waɗannan kun tsaya a duniya kuna kokarin ku yi jayayya ku yi husuma ku ba da mafaka ga mahaƙinta faman yujadilullahu anhum yawmal qiyama amman yakunu alayhi wakila to wa ya isa ya tsaya gaban Allah yayi husuma a kansu dan tashin alkiyama wa zai zama wakilinsu daga ƙarshe Allah ya saukar da aya ce wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubin duk wanda ya aikata wani laifi ko yayi wani ganganci ko yayi wani abun da ba daidai ba sai ya jefi wani barrantacce daga da wannan aikin to hakika ya dauko makansa kire da kuma laifi mai girma mutum yayi abu a zuwa cewa ya aikata ya ce wane ne Allah ya ce to ya ja makansa bala'i ya ɗauko makansa rigimar da ba zai iya tarewa ba to kaga irin wannan shine abin da ya fi gan abin da ya faru da banu isra'il daka Allah madaukakin sarki ya ce fa qul nadribuhu bi ba'dha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun sai mu tsaya akan wannan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya ta 74 thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته